الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وراقبوا الله في السر والعلن فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله إن مما خص الله عز وجل من الأوقات بمزيد فضله ووافر تكريمه شهر رمضان المبارك حيث فضله سبحانه وتعالى على سائر الشهور والعشر الأواخر من لياله حيث فضلها على سائر الليالي وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها لديه خيرا من ألف شهر وفخم أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم هدى للمتقين وفرقانا للمؤمنين وضياء ونورا ورحمة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وقال ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مدلع الفجر عباد الله في هذه الليلة الكريمة المباركة يكثر فيها الملائكة لكثرة بركتها وعظيم خيرها فالملائكة يت... فالملائكة يتنزلون مع تنزيل البركة والخير والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن وفي حلق الذكر وهي سلام حتى مطلع الفجر يعني أنها خيرا أنها خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يفرق كل أمر حكيم أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم والمراد بالتقدير أي التقدير السنوي وأما التقدير العام ففي لوح المحفوظ فهو متقدم على الخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صحت بذلك حديث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة القدر أنها أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عباد الله وليلة القدر من من قطعها وليلة القدر هي قطعا من شهر رمضان وهي أرجى ما تكون فيه في أشهر الأواخر منه لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في عشر الأواخر من شهر رمضان وطلبها عباد الله في أوتار الشهر الآكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوها في عشر الأواخر في ثلاث يبقين أو سبع يبقين أو تسع يبقين وأرجى ليلة من تلك الليالي هي ليلة سبع وعشرين لقول كثير من الصحابة إنها ليلة سبع وعشرين منهم ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما عباد الله والحكمة من اكتفاء وعدم تعيينها في النصوص أن يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله جل وعلا وبالتهجد وقراءة القرآن والإحسان وليتبين بذلك النشيد والمجد في والمجد في طلب الخيرات من الخامل الكسلان ولأن الناس لو علموا عينها لاقتصر أكثرهم على قيامها دون سواها ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان عباد الله إن الواجب علينا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المباركة لنفوز بثوابها ولنغتنم من خيرها ولنحسن من أجورها فإن المحروم عباد الله من حرم ثوابها ومن تم ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملا بذنوبه بسبب غفلته وإعراضه وعدم موالاته وعدم مبالاته فهذا من الخسران المبين عباد الله طوبى لمن لان فيها من ال... لمن لان نفسه فيها من الفائزين وسلك فيها بالقيام والعمل الصالح سبيل الصالحين وويل لمن طرد في هذه الليلة عن الأبواب وأغلق فيها دونه الحجاب وانصرفت عنه هذه الليلة وهو مشغول بالمعاصي والآثام مخضوع بالأمال والأحلام مضيء الخير الليالي وأفضل الأيام فيا عزيم حسرته ويا شدة ندامته عباد الله لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح ومن لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح ولم ومن لم ينب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف فمتى ينوب إلى الله تبارك وتعالى ومن لم يزل متعقدا فيها من الخيرات ففي أي وقت يعمل عباد الله اجتهدوا رحمكم الله في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة وتحروا خيرها وبركتها بالمحافظة على الصلوات بالمحافظة على الصلوات المفروضة وكثرة القيام وأداء الخيرات وبذل الصدقات وكثرة الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات والندم والتوبة من الذنوب من الذنوب والخطيئات بكثار من ذكر الله وقراءة القرآن ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء لأن الدعاء يا عباد الله فيها مستجاب وليتخير من الدعاء من الدعاء أجمعه وروي وروى الإمام الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أن إن علمت أن ليلة القدر أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فإن هذا الدعاء العظيم المعنى عميق الدلالة وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة فهي ليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى فمن أهدي في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح غاية الفلاح ومن أعطي العافية في الدنيا وفي الآخرة فقد أفلح والعافية لا يعد لها شيء عباد الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد والعمل أكثر مما أكثر من غيرها كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في عشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله عباد الله لا تملوا عن الطاعات فإن بعض الناس تجد واحد منهم لما كان في بداية رمضان يجتهد في أعمال الخير من صلاة التراويح وقراءة القرآن والأذكار والصدقات وغيرها من الأعمال الصالحة وأما إذا مر عليه أيام من شهر رمضان فيصبح فتورا ويشعر بالكسل فيا لها من خسارة فنسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا أن يهدينا إلى صراط مستقيم ألا صل وسلم رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne wanda ya aiko mu zo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da addini na gaskiya ya wakilta shi akan manzancinsa ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da alayen gidansa da sahabbansa gabaki ɗaya bayan haka ya ku ‘yan uwa bi tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi na fili ko na koyi din komai ya sani subhanahu wataala ya ku bayin Allah yana daga cikin abin da Allahu tabaraka wataala ya bambanta shi ne daga lokuta ya kuma ƙara masa falala akan sauran wasu lokuta ya kuma wato sanya albarka da karamci a ciki wato shine watan Ramadan wanda yake mai albarka Allahu tabaraka wataala ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni musamman kuma goman ƙarshe na wannan wata ɗin ma'ana wato wannan lokaci da muke ciki kenan daga jiya da daddare har zuwa ƙarshen ramadan wannan shine goman ƙarshe allahu tabaraka wa ta'ala a cikin wannan ne wato ya saukar da alƙur'ani mai girma allahu tabaraka wa ta'ala yana saukar da albarka a cikin waɗannan darereki kuma a cikin wannan goman ƙarshe ɗin wato akwai daren lailatul qadri allahu tabaraka wa ta'ala yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin lalle mun saukar da shi alqur'ani wato a cikin dare wanda yake mai albarka lalle mu mu ne masu gargadi muka turo annabawa domin su muku gargadi a daren lailatul qadri ma'ana a cikin wannan goman karshe ita ce irin ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alqur'ani mai girma daga ainihin lahul mahfuz zuwa sama ta daya zuwa wani guri da ake ce masa baitul izza cikin shekaru 23 kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ainihin alqur'ani daga sama ta daya wato zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yace fiha yafruqu yafruqu kulli amrin hakim wato a cikin lailatul qadr din ne ake rarraba kowane al'amari wanda zai faru ma'ana a cikin rana wato ɗaya daga cikin kwanaki goma nan Allah tabaraka wa ta'ala yake kaddara me zai faru zuwa wani lailatul qadr din na baki Allah tabaaraka wa ta'ala yace amrun min indina inna kunna mursalin wannan al'amari ne wato hukunci ne da gare mu kaddara ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala lalle mun kasance mu ne masu turo manzo manzanni inji Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace hakan kuma sanya lailatul qadr din wato rahama ce daga ubangijinka Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai ji kuma shine masani domin yana daga cikin rahmar Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya sanya wa bayi wasu lokuta domin ya gafarta musu zunubansu domin ya ninninka musu lada idan suka aikata wato suka aiwatar da ayyuka na alkhairi yana daga cikin soyayyar Allah tabaaraka wa ta'ala ga ainihin bayi yanda ya sanya lailatul qadri Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da alqur'ani wato a daren lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai me ake nufi da daren lailatul qadri sai Allah ta'ala yace lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri fa ya fi watanni dubu ma'ana kai aikin alkhairi a cikin wannan wata guda daya wato a cikin wannan yini guda daya to ya fi aikin da zaka yi wato yawan ladan da za a baka ya fi yawan ladan da zaka yi wato a cikin shekaru dubu wato ya fi kai shekaru 83 da wasu watanni kana wasu ayyuka ladan da zaka samu bai kai na wannan rana ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a wannan dare mala'iku da mala'ika Jibril suna saukowa saboda albarkar wannan dare Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kuma shi dare lailatul qadri aminci ne tun daga wato farkon sa tun daga faduwar rana kenan har alfujr ya fito ana cikin aminci duk abin da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ninnin kashi wato fiye da watanni dubu fiye da kai shekara 83 kana aiwatar da shi ya ku bayin Allah dare lailatul qadri dare ne mala'iku suna sakowa a ciki saboda yawan albarkar da take ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya daren da kadari ya zamto wato shine daren da yake rarraba abin da zai faru na arziki da ainihin alkhairori ga ainihin bayi a ranar lailatul qadri wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana rarrabawa ne abin da zai faru na shekara daya amma abin da zai faru na rayuwa gabaki daya ko a cikin duniya gabaki daya wannan yana cikin lahul mahfuz amma duk shekara Allah tabaraka wa ta'ala yana tsara abin da zai faru da ainihin bayi na shekara mai zuwa a daren lailatul qadri ya ku bayin Allah yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya koye daren lailatul qadri amma dai ko shakka babu a goman ƙarshe akwai daren lailatul qadri annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku nemi wato ku nemi daren lailatul qadri fi ashar al awakhir wato a goman ƙarshe min salafi salafi yabqin wato ko dai ya zamto a cikin saura kwana uku da watan Ramadan ya kare ma'ana ran 27 kenan ko kuma ya zamto au saba'in baqin ko kuma ya zamto saura kwana bakwai su kare ma'ana daren 23 kenan ko kuma ya zamto au tisi'in ya baqin ko ya zamto saura kwana tara watan ya kare ma'ana daren 21 kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan daga cikin magabata suke cewa daren da aka fi kyautata tsammanin cewa wannan dare shine daren lailatul qadri shine daren wato 27 kamar yanda yazo da yawa daga cikin wato da da yawa daga ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abdullah dan Abbas yake cewa daren 27 ne haka nan Ubay dan Ka'ab shi ma yake fadar haka da wasu daga cikin sahabbai da yawa amma Allahu tabaaraka wa ta'ala daga cikin hikimarsa ya boye ainihin ayyana tabbas wanne ne daren lailatul qadri domin haka din kuma wato ainihin rahama ce ta Allahu tabaraka wa ta'ala ga ainihin bayi domin bayi su yi ayyuka na alkhairi ta yadda za su samu ladan sauran dararrakin ma domin inda a ce an ayyana cewa ranar kaza ne kawai lailatul qadri to da mutane sun zauna sai wato wannan rana sannan su tashi su yi ayyuka na alkhairi kenan wato rufewa din ma yana daga cikin alkhairai wato alkhairi na Allahu tabaraka wa ta'ala amma dai ko shakka babu a goman ƙarshe musamman kuma wato ainihin wuturi ko dai ya zamto daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko kuma daren 29 wannan akwai wato ainihin dar lailatul qadr ya ku bayin Allah kada ku yi kasala ya ku bayin Allah kada ku takaita wajen ayyuka na alkhairi kada ku yi sakaci wajen yin ayyuka na alkhairi abin da yake kan bawa shine yayi kokarin wato neman dacewa da daren lailatul qadr domin ya rabauta da ainihin ladan da ake samu domin ya sa ya gani wato ainihin ya ribaci ganimar da ake diba a wannan dare domin ya sami wato albarka da take cikin wannan dare duk wanda Allahu tabaaraka wata'ala ya haramta masa wato yin aiki na kwarai a cikin daren lailatul qadri lalle an haramta masa samun lada mai yawan gaske da yawa daga cikin mutane zaka samu zamunna lokuta na ainihin alkhairi zamuna na ainihin gafara sukan wuce a gare su ya zanto sun banzatar da ainihin wato neman gafara din Allah tabaraka wa ta'ala sai sanya su wato cikin waɗanda zai kore su ya zanto an rufe kofa da mutanen kwarai waɗansu mutanen a rufe kofa amma a kore su a rufe kofa wannan wato wato waɗanda suke sakaci kenan duk lokacin da aka ce ga lokaci na ayyukan alkhairi shi bayya damuwa bayya kokarin ya bambanta kansa ya bambanta ayyukansa da sauran lokuta annabi sallallahu alaihi wasallama idan goman ƙarshe ta zo yakan bambanta shi kansa sallallahu alaihi wasallama da sauran lokuta nana Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta yi sai ya sake zage dantsi sai ya daure fargallansa da kyau ma'ana sai ya zamto ko da yaushe ibada wato salloli karatun alqur'ani zikirin Allahu tabaaraka wa ta'ala cikin dare ya ware kansa a goman ƙarshen ibada kawai yake yi a wani hadisi na Aisha take cewa idan goman ƙarshe ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana rayar da wato ainihin daren ne yana kuma tayar da ainihin iyalansa su tashi su yi ayyuka na ainihin alkhairi domin kada wani daga cikin iyalai wato ya rasa irin wannan alkhairi ya ku bayin Allah ku yi kokari ku aiwatar da ayyuka na alkhairi wato a cikin wannan goman ƙarshe matukar dai bawa yayi ayyuka na alkhairi a cikin goman ƙarshe gabaki daya to ko shakka babu akwai ɗaya daga cikin wannan dararraki guda goma ko guda tara wanda ya kasance wato daren lailatul qadr ne ya ku bayan Allah ku yi kokari ku tayar da ainihin iyalanku ku umarce su da ayyuka na alkhairi ko da ma a ce baka kusa da ainihin iyalanka to yana da kyau ka kira su ka tunasar da su cewa yanzu fa muna cikin goman ƙarshe a shirya kaza a rika yin kaza a rika yin kaza yara ma a rika tasar su wato a rika tashin su daga bacci suna yin salloli suna zuwa yin tahajjud in ma a gida ne su yi wato ainihin nafilfili yawaita zikirin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah a ya ku bayin Allah a cikin wato waɗannan dararraki ku yawaita ainihin ayyuka na alkhairi ku yawaita yin sadaka ku yawaita yin istighfari ku yawaita karatun alqur'ani ku yawaita yin salloli ku nisanci saban Allahu tabaraka wa ta'ala ku nisanci wato saba Allahu tabaraka wa ta'ala ku kuma yi nadama a cikin wannan dararraki ku ji cewar abinda kuke yi na laifuka wato kun yi nadama Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku domin Allahu tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai kuma tausayawa ne ga ainihin wato su bayi ya ku bayin Allah yana da kyau mutum ya yawaita yana daga cikin wato al'amura masu kyawu shine mutum ya yawaita yin addu'a a cikin wannan goman ƙarshe har ya dace da ya zanto wato yayi addu'a a daren Lailatul Qadri domin addu'a cikin daren Lailatul Qadri Allah tabaraka wa ta'ala yana karɓa cikin gaggawa matukar dai bawa ya dace da Lailatul Qadri ya roki Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake ba haramun bane kamar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi addu'a Allah ta'ala zai karɓa matukar dai bai yi addu'a da sabon Allah ba ko kuma bai yi addu'a da ainihin yanke zumunta ba ya ku bayin Allah ku yawaita ayyuka na alkhairi ku yawaita tuba a cikin waɗannan dararraki ku gyara ayyukanku yana daga cikin mafiya hasarar asara shine ya zamto wannan goman ƙarshe ta zo amma kuma la'alla wani ya dace da daren lailatul qadri kuma a wannan daren yana ta aiwatar da ainihin sabon Allah tabaraka wataala to babu wanda yake wannan wato ainihin hasara yau ne lailatul qadri kuma yau kana wani kalar sabo lalle duk wanda yake wannan yayi hasara Allah tabaraka wataala ya kare mu ya ku bayin Allah kada ku gajiya kada ku kosa daga ainihin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kar ku gaji wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi domin abu ne mai sauki ka samu mutum wato da yawa daga cikin mutane sukan tsinci kansu a farkon Ramadan wato suna dagewa da ainihin ibadoji kala-kala farkon shigowar Ramadan za su dage karatun alkur'ani za su dage wajen yin wato sallar tarawih za su dage wajen ayyuka na alkhairi za su dage wajen istighfari da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato ainihin yin addu'o'i amma kuma kash idan tafiya ta yi tafiya sai ka ga mutum kuma wato ya rage yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya goman ƙarshe wacce ta fi falala sai ya sanya ta wato wannan goma kuma ita ce a ƙarshe to su kuma mutane galibi sun fi kosawa a goman ƙarshe ɗin yana daga cikin wato abin da mai hankali ya kamata ya hankalta shine abinda wanda yake wa kansa da kansa nasiha ya kamata ya la'akari da shi wato shine goman ƙarshe ɗin nan fa Allahu tabaraka wa ta'ala ya fifita dararen goman ƙarshe fiye da sauran dararrakin wato ainihin duniya ya ku bayin Allah kada ku gajiya ku yawaita istighfari cikin goman ƙarshe ku yawaita karatun alqur'ani cikin goman ƙarshe ku yawaita wato yin addu'a ku yawaita yin ayyuka na alkhairi a cikin goman ƙarshe ɗin nan domin sun sha bamban da sauran dararraki na ainihin Ramadan da kuma wani Ramadan idan bawa yayi aikin alkhairi guda ɗaya a cikin daren Lailatul Qadri ka kaddara a daren lailatul qadri ta karanta izu daya na alqur'ani mai girma Allah tabaaraka wa ta'ala zai ninninka wannan ladan fiye da ka karanta a cikin shekaru wato kai shekara 83 kana karantawa ladan yafi wannan yawa wane ne a cikin mu yake da tabbas zai yi shekaru 83 yana aiwatar da ayyuka na alkhairi la'alla idan ma ka kai shekara 100 a duniya la'alla wato shekarun farko farko dama kana yarinta wato akwai shekarun da baka aiwatar da wasu alkhairi ba idan ma ka aiwatar da alkhairi lokacin kafin ka balaga a lokacin ba fara rubuta maka lada ko wato zunubi ba ya ku bayin Allah kowa yayi tunani ya duba ya gani lalle ko shakka babu karibaci wato shekaru 83 da ma tsoriya na ainihin samun lada wannan ba karamin al'amari bane ba ya ku bayin Allah kowa ya tsara wa kansa me ya kamata yi a cikin goman karshe din nan domin abu ne mai sauki akwai yiwuwar ba za ka ƙara halartar wani watan Ramadan ba, akwai yiwuwar ni ba zan ƙara halartar wani watan Ramadan ba, akwai yiwuwar kuma kai ne wannan zai iya faruwa da kowa da ainihin kowa. Abin da yake mai hankali yake yi shine idan ya riski lokacin alkhairi, musamman goma ƙarshe na watan Ramadan, to sai ya zage dantse ya gabari ya ayyukan alkhairi, la'alla daga wannan fa ba zai ƙara riskar wani Ramadan ba. Ya ku bayin Allah, ku roƙa kanku Allah tabaraka wa ta'ala afwa. Nana Aisha take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah yanzu me kake gani idan na fahimci kamar yau ne daren lailatul qadri me zan yi na addu'a me zan ce sai yake cewa da ita ki rika ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma ya Allah innaka afuwun lalle kai ne mai afwa tuhibbul afwa Allah kana son afwa fa'fu anni ya Allah kaman afwa ya Allah ta'ala kaman afwa idan Allah tabaaraka wa ta'ala wato yayi wa bawa afwa to lalle ko shakka babu bawa ya rabauta zai zanto cikin alkhairi da kuma albarka a gidan duniya idan Allah tabaraka wata'ala ya maka akuwa zaka zanto cikin ni'ima a gidan aljanna gobe alkiyama yana daga cikin abin da ya kamata bal yana wato shine ma abin da ya fi cancanta bawa ya rika nanatawa cikin wannan waɗannan dararraki na ƙarshen watan Ramadan shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mutukar bawa ya dace da daren lailatul qadri yana nanata wannan kalmomi Allah tabaaraka wa ta'ala idan ya ansa ya masa afwa to yana mutuwa Allah tabaaraka wa ta'ala zai samu Allah ta'ala ya masa afwa idan ka ce Allah ta'ala ko ya maka afwa wato shine ka tsinci kanka gidan yan aljanna ya ubangiji ka sanya mu cikin yan aljanna ya ku bayin Allah daren lailatul qadri yana da girman matsayi tunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya dauko alqur'ani kacokan dinsa ya sauko da shi ya sa mala'ika jibril ya kawo shi sama ta daya lalle a wannan dare lalle wannan daren ba abin wasa bane ba lalle dare ne wanda yake sha'anin sa ya wuce tunanin mai tunani albarka ce a cikin sa mala'iku suna saukowa su baibaye duniya gabaki daya a wannan dare yanzu inda a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wata dama zaka ware cewar a cikin wannan goman ƙarshe din ka ɗebi wani wurdi wurdul yaumi na alqur'ani mai girma kullun zaka karanta kaza idan ka wato ka wuce goman ƙarshen nan kullun kana karantawa fa to ya zamto lalle daga cikin wannan karatun da kai lalle akwai ranar da kai ranar dare lailatul qadri Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka zaka iya ware naira dubu goma misali zaka yi sadaka da ita kusan mutane da yawancin su wato za su iya sadaka da abin da bai wuce dubu goma wani ma dubu ɗaya to koda dubu ɗaya ne sau goma wato kona wato afwan koda naira ɗari ɗaya ne sau goma naira dubu ɗaya kenan kusan mutane ɗaɗɗai ne wanda ba zai iya wato rufe ido ya sadaka da dubu ɗaya ba a cikin goman ƙarshe yanzu idan yau ka ce bayan faɗuwar rana za ka yi sadaka da naira ɗari ɗaya to fa yanzu Allah ta'ala zai ninka wannan ɗari ɗayan ne sau gida ɗari uku da sittin na shekara ɗaya kuma sau ainihin tamanin da uku da kuma ƙari sai baka ladan kamar ka ba da sadakar wannan adadin ne idan kullum daga wato jiya da daddare har zuwa ƙarshen watan ramadan kullum abin da akwai abin da kake ɗauka kake ba sadaka bayan faɗuwar rana to fa lalle kayi sadaka a daren lailatul qadri Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai ninninka maka wannan ladan me ya tunaninka ga wanda ya bada dubu daddai wato na kwana goma me ya tunaninka ga wanda ya bada dubu goma goma da wanda ya bayar da sama da haka barbadan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa lalle ya ku bayin Allah mutum yayi tanadi ka shirya wa kanka wani aiki da zaka yi na alkhairi ko dai sadaka ko ciyar da wani abinci kai ko da misali kunu kake yi mutane su sha bayan wato rana ta faɗi duk fa lokacin da aka ce yau ne lailatul qadri idan rana ta faɗi to fa ya fara yanzu daga faɗuwar rana ana cikin lailatul qadri har alfijir ya fito a ciki ne idan ka bai wani abincin da ya buɗe baki to fa ka bashi abinci a daren lailatul qadri Allah tabaraka wa ta'ala zai lullunka maka wannan ladan fiye da shekara wato 83 ya ku bayin Allah kowa ya tsara kansa abin da ya kamata domin ya ribaci wannan wato wannan lokaci mai tsada Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya lokacin ne babu shakku a ciki matukar kai aikin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala zai ninnin kashi fiye da watanni dubu Allah ta'ala ya sanya haka ne kawai domin ya mana rahama domin mu shiga gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala bai ya so kowanne mutum da ya shiga gidan wuta idan kaga mutum ya shiga wuta fa to sakamakon ayyukansa ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya ubangiji ka amsa mana ibadojin da muke yi ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka wanda za ka ‘yanta cikin wannan wata, ya Ubangiji laifukan mu Allah ta'ala ka gafarta mana ka yafe mana, ya Ubangiji ka karɓi rayuwar mu muna cikakkun musulmai, ya Ubangiji ka kare mu daga azaba cikin kabari, ya Ubangiji ka kare mu daga azabar wuta, ka tayar da mu cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka bashi lafiya masu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji duk wanda suke cikin kunci cikin al'umma musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo musu mafita duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala kawo kwanciyar hankali ya ubangiji wanda suke tallafawa akan abin da ya shafi masallacin nan tun daga wanda ya gina masallacin nan Allah ta'ala ka saka masa gidan aljanna wanda suka taimaka aka ta wannan aikin interlock din wanda suka bayar kaɗan da wanda suka bayar da yawa Allahu tabaraka wa ta'ala ka san su Allah ta'ala ka saka musu da gidan alkhairi ka saka musu da gidan aljanna akwai bayin Allah wanda ana cewa su tallafa suna tallafawa kwanaki wani bawan Allah da wannan fankokin suka tsaya shi kadai ya dauki nauyin yazo gyara shi gaba daya an ce wajen dubu sittin da wani abu yazo sa kashe shi shi kadai Allah tabaraka wataala ka saka masa da gidan aljanna ya ubangiji ka albarkaci zuriyarsa kamar bawan Allah da shi shi kadai daga zarar an tashi wani abu masallacin nan ana gaya masa zai dauko wani abu kamar yadda kwanaki aka sanar shi kadai ya bada dubu ɗari biyu ya ce amma kar a dace shi ne Allah ta'ala ka saka masa da gidan aljanna ka kuma masa albarka duka wanda suka tallafa da komai kankantar abin da suka bayar Allah ta'ala ka san abin da suka bayar ka samu su a cikin mizanin kyawun ayyukansu ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ya ku wanda kuka yi imani yi salati gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid قوموا إلى صلاتكم يا